Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Kai duniya ina za ki da mu, rundunar tsaro ta farin kaya wato civil defense ta yi holan wasu dattijai guda biyu da aikata wani hali mai kama da almara. Ko da wani lokaci daga yanzu za a iya sanar da jana'izar kunkurin nan wanda ya shafe shekaru 344 a duniya, kuma a daren jiya ne Allah ya kira abinsa. Shi kuwa wani matashi ya ci akwal kada iyaye su kuskura su kai 'ya'yansu gidan gyaran tarbiyya wato dai makarantun 'yan mari. a hannu guda kuma hukumar da ke kula da keta haƙƙin bil'adama da ma safarar ƙananan yara a nan Kano ta ce akwai jerin makarantun 'yan mari da take dabda gurfanar da su a gaban kotu. Za mu da ita ma hukumar kula da shige da fice ta jihar Kano ta rufe wasu hotel-hotel a nan Kano bisa zargin ana kai ƙananan yara ana ɓata rayuwarsu.
SG Express Transport da ke tashar mota ta unguwa uku na tashar mota ta Luxurious Bus da ke New Road sabon garin Kano sai ofishinsu da ke Mando Garage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Legas daga Legas kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Legas da Edo.
Lavintis Agege, Abekuta Expressway, Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera. Ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da sakon kayanka kuma ka karba a kan lokaci.
'Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo a dubu biyu da sha tara saboda iya tafiyar da harkar sufuri.
Haka Fire Safety Kano Command ta ba su Safety Certificate.
'Yan a daidaita.
'Yan taxi.
Da 'yan okada.
Waɗanda suka kawa SD Express Passenger suna da tukwici na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya.
Sifili takwas sifili biyu biyu sifili takwas bakwai takwas uku tara.
Ko sifili takwas sifili biyu biyu bakwai shida biyar bakwai uku tara.
Ko sifili takwas sifili takwas biyar tara bakwai ɗaya bakwai ɗaya hudu.
Sanro uban ƙarguwa, sanro da mugun hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci yana fatattakar sauro nan take ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci yana aiki baya cutarwa, ga ƙamshi mai gamsarwa lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shine ingantaccen maganin sauro, ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauran yana nan a kasuwannin ƙasar na manya da ƙanana. Shaguna da supermarket don ƙarin bayani a kira nambar waya sifili takwas sifili shida bakwai tara sifili hudu sifili takwas bakwai ko sifili bakwai sifili uku takwas biyar sifili bakwai biyar biyar biyar. Domin tunanin maganin sauro, yi tunanin maganin sauro na wanzan shine zai gamsar da ku.
Ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi. Albarka English Lesson makaranta ce da muka samar domin koyon darussan turanci. Muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare daga karfe shida da rabi zuwa karfe takwas da rabi na dare domin 'yan kasuwa da ma'aikata. Akwai aji na musamman domin amfanuwar 'yan kasuwa a ranakun Litinin Talata da kuma Laraba daga karfe shida da rabi na yamma zuwa karfe takwas da rabi na dare. Akwai ajin koyar da mutum ɗaya tilo wato daga kai sai malam sai kuma ajin mata zalla a ranakun ranakun talata da laraba daga karfe hudu zuwa karfe shida na yamma mun tanadar muku special class masu daukar dalibai ashirin cif da kuma wasu ajujuwan domin waɗanda ba su iya karatu ba bare rubutu za ku iya samu mu kai tsaye domin yankar naku fom din a murtala suya da ke kan titin kabuga ko a hawa usto da ke kan titin rijiyar lemu ko a ofishin mu da ke gadon gamu complex kabuga bola daura da gidan man nnpc ko kuma a lambobin wayar mu sifili takwas sifili uku biyu sifili shida biyu ɗaya hudu biyar ko a sifili takwas sifili uku ɗaya ɗaya shida shida shida biyu biyu.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Yusuf Ala Abdallah ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Shin namu na wannan lokaci zai fara ne da ci gaban labarin da muka fara baku a jiya wato dai labarin nan ga ludayinsa ke kan dawo na zargin cin zarafi da kuma keta haƙi da kuma keta irin bil'adama da ake zargin makarantun gyaran tarbiyya da aka fi sani da makarantun allo kewa matasa waɗanda ake zargin sun gagara. irin wannan cin zarafi ne dai ya sanya jami'an tsaro suka tarwatsa wata makaranta a can Kaduna wadda ita ma dai irin ta gyaran tarbiyya ce na tabbata mai sauraro idan yana biye da mu ya san inda waɗannan makarantu a nan Kano su ma dai suke cin gaba da gallazawa tare da azabtar da al'umma waɗanda aka kai musu domin gyaran tarbiyya to a jiya dai mu muku alkawarin cewar za mu kawo muku mabambantan ra'ayoyi musamman ma na irin matasan da aka kai su irin gidan wannan horo domin dai zaman gyara kayanka aka kuma sanya su amari inda wani matashi mai suna baba ibrahim marmara ya shigo inda ya ce an ɗaure shi a makarantun allo iri-iri ya kuma ce ya shekaru biyu a wata makaranta allo a katsina aka kuma dawo da shi kano ya ƙara shekara biyu a wata makarantar ya kuma sake shafe wata shekaru biyun a wata makarantar ta daban inda wannan matashi ya bayyana inda ranka cewar idan iyaye suna ganin cewar wannan ita ce hanyar gyara to fa ba ita ba ce an kuma saba lamba inda ya ce idan iyaye suna son 'ya'yansa su gyaru to rayuwarsu kacokan tana hannun iyayensu inda ya ce wajibi iyaye su dinga yi wa 'ya'yansu addu'a da kuma nasiha har ma ya ba da labarin cewar akwai wata makaranta da aka ɗaure shi inda fitsari da kashi idan dare ya yi sai dai ka san yadda za ka yi sannan kuma ya ce idan dare ya yi sai dai a zuro wata ankwa a ɗaure su dukkaninsu ya ce batun duka da zagi da cin zarafi kuwa shine abu lamba ɗaya baya ga barin mutum da yunwa inda ya ce a gaskiya gara a kai mutum kurkuku da a ce za a kai shi gidan makarantar gyaran tarbiyya wato irin ta allo na farko akwai masu ɓata yara sannan in wani abu ake gudun kaka sha dan malamin shi muke tura ma ya so mana kwaya idan aka kama ka kai wani laifi a ɗaga ka a taɓe ka a yi ma kaman bulala ɗari sai ka cire rigarka za a taɓe ka a rinka dukanka a rinka dukanka a gana maka azaba.
baba ibrahim marmara kenan To akwai ci gaban wannan tattaunawa da haka mai sauraro sai ya kasance da mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Shi ma dai wani matashi mai suna Salim Aminu Adakawa shi ma dai guda ne daga cikin wanda ya shiga makarantun mari iri daban-daban sakamakon jarabta da ya samu ta kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙware wajen aikata miyagun halaye. Ya ce azabtar da ya samu a gidan mari ita ta ƙara ta'azzara al'amuransa har ma ya bayyana cewar shi fa da ƙara mai da shi irin wannan makaranta ta gyara kayanka wato dai makarantar mari gara ma i mutu.
na farko wahalar gidan mari tabar ma ɗaya mutum biyar ake sawa su kwanta wahala ta biyu kuma fidari a leda kashi a leda wahala ta uku kuma ga yunwa a gidan mari sai mutum ya ɗau abin wani ba a dake shi ba a mai mugun duka a gidan mari Salim kenan wani matashi kai ma dai Allah Ubangiji ya shirye ka ya shiri bayan bayan ila yawmil qiyamati A jiya ne dai muka fara kawo muku wata tattaunawa da shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyar gyaran tarbiyya wato dai na makarantun allo ta jihar Kano wato Shauta su Ishaq wanda ya bayyana cewar idan za ka ba wa yaro tarbiyya to ya kamata ka fara bashi magani. Shi ma dai Malam Ibrahim limamin masallacin Sharifai da aka fi sani da Malam Alhajiji ya ce suna ƙoƙarin zamanantar da wannan al'amari. Amma ya ce tun bayar da wacce makaranta ta jihar Kaduna ta watse ta almajirai. ya ce a jihar Kano dai ba a samu labarin makarantar da ta tarwatsa 'yan mari ba sakamakon wancan kuduri.
ina ganin daurewa ne da za a gaskiya a daina shi ya fi daɗi kowa ma ba zai so a ce an daure shi ba gaskiya.
Malam Alhajiji kenan mai 'yan mari. Daidai a nata ɓangaren hukumar lura da cin zarafin bil'adama da kuma keta wasu irli har ma da lura da safarar ƙananan yara a jihar Kano wato Naptif. Ta ce tana sane da irin waɗannan makarantu da kuma cin zarafin da suke wa bil'adama har ma ta ce nan gaba kaɗan za ta fara bibiyan irin waɗannan makarantu don ganin ta daidaita musu zama har ma da ƙarshe ta bayyana jerin sunayen wasu makarantu da take dab da gurfanar da su a gaban kotu to ba nan kaɗai wannan magana za ta kasance ba sai a kasance da mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba ya ubangiji kamar yadda kace shirya ta kace ya ubangiji muna roƙonka ka shirye mu ka shirye zuri'ar mu ila yawmul qiyamati da safiyar juma'ar yau ne hukumar kula da shige da fice ta jihar Kano wato Kano State Tourism Board haɗin gwiwa da jami'an tsaro da kuma jami'an Hizba da ma sauran hukumomi suka wani gagarumin sumame a wasu hotel-hotel da ke nan Kano. Bisa zargin cewar gariban hotels-hotel da ke nan Kano sun fa saba dokokin da aka kafa su, domin kuwa hukumar ta bayyana cewar an gano wasu hotels-hotel a wasu ɓoyayyun guri da ake kai ɗalibai 'yan makaranta wasu lokutan ma sai ka ga yarinya sanye da hijabi da niƙabi an zo an shige da ita wannan hotel. lamarin da ya sanya hukumar ta ce ana ƙara samun faɗaɗa irin wannan al'amari daga ɗaya daga cikin hotel ɗin da wannan hukuma ta kai su mame shine hotel ɗin salmat da ke iyaka da zurar da kuma farm santa inda a lokacin gagarumin su maman al'ummar da ke daura da wannan waje suka yaba wannan hukuma suka kuma bayyana irin cin zarafi na ƙananan yara da ake har ma suka nemi hukumar naptip da ta shigo ta kallon yadda ake kwaso ƙananan yara ake kawo su irin wannan hotels.
gaskiya gurin nan dai abin da yake faruwa a nan da aka zo aka mai safi mu mun ji daɗi ko jiya ma da muka samu wasu 'yan makaranta muka samu an kawo wasu 'yan makaranta mutum biyu nan cikin gidan honorable yusuf ibrahim lajawa shine shugaban wannan hukuma ta kula da shige da fice da jihar Kano ya bayyana sunayen hotel hotels ɗin da suka rufe a yau da ma tarin al'ummar da suka kama suna zaman dandi wato dai zama ba kwaba a wannan waje inda ya ce galiban waɗannan hotel sun saba da dokokin tanade-tanaden jihar Kano abin da yake faruwa duk wani wata da kaga an ɗauki mataki irin wannan a kansa wato an bayi takardar gayyata na izo don a nuna masa yadda zai bi gyara yadda zai yi tana ta koma kan doka da oda duk abubuwan da ake ta tunani na yin ba daidai ba wallahi lokacin da muka je aiki nan kuma duka ya bayyana gaskiyar magana kenan kulle guda biyu akwai wani habana da doping doping ket kuma a zaria road honorable yusuf ibrahim lajawa kenan shugaban hukumar kula da shige da fitar da jihar Kano. To Allah ya shiga tsakanin nagari da muku. Yanzu kuma sai kukan 'yan tebura da ke da ƙananan sana'o'i a kasuwar sabon gari waɗanda suka shigo suna ta sharɓar kuka sannan kuma ga wata takarda a hannunsu wacce suke garinta kai ka ce takardar nan ce mai wuyar karɓa. Dauke da adireshin hukumar Kanibda, wacce hukumar Kanibdan ta ce ai ta ba su umarnin kwanaki uku kacal da su tashi su daina sana'ar da suke a kasuwar ta sabon gari.
ba mu da kowa sun shi mun sa Allah mu sa gaba muna zaune muna tireda a nan bakin kasuwar sabon gari kewayen bakin kasuwa gaba daya sai aka kawo mana takarda aka ce gashi kwana uku mu tashi takarda aka kawo mana aka ce mu tashi da kwana uku mu kuma ba mu da wani guri ba wani guri kuma aka ce an bamu ba Allah ubangiji ya sa mu dace ya kuma sanya sun ji ku anan kuma Hajiya Hadiza Gamba Ahmad wato ya ga shugabar kwalejin aikin jiya da unguwar zoma ta jihar Kano wato Kano State College of Nursing a Midway tana mika sakon godiya ga gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa da akari da cancantar da mahaifinta yi wato dai Alhaji Gamba Ahmad a matsayinsa na shugaban wannan kwaleji sannan kuma bisa la'akari da yake ta taimakon al'ummar jihar Kano wajen sama musu gurabe a wannan makaranta ya sanya gwamnan ya ƙara masa wata dama ta ci gaba da riƙe wannan makaranta hakan ne ya sanya yar tasa wato Hajiya Khadija Gambo Ahmad ta shigo tana godiya ga mai girma gwamna kan wannan gagarumin aiki Muna miƙa godiyarmu mai tarin yawa ga mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam bisa ƙara zaben mahaifinmu Malam Gambo Ahmad Muhammad a matsayin Provost na College of Nursing and Midwifery Kano.
Shi ma dai mahaifin nata wato Dr. Gambo Ahmad Muhammad shugaban kwalejin koyon aikin jiya da unguwar zoma ya miƙa saƙon murnarsa ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje sakamakon nasarar da ya samu.
sauransu muna taya mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ofr khadimul islam wal musulmina murnar samun gagarumin nasara a kotun zaɓe.
shugaban kwalejin koyon aikin jiya da unguwar zoma kenan ta jihar kano malam gamba ahmad muhammad allah ya riko ita kuwa ƙungiyar matasan arewa ta karama 'yan jaridu guda biyu da kuma wani lauya guda ɗaya bisa ƙoƙarin hidimtawa al'umma ta kowace hanya wannan ƙungiya dai ta karama Nasiru Salisu Zango na nan Freedom Radio da kuma Jafar Jafar mamallakin jaridar Daily Nigeria da kuma lauyan nan wato barista Abba Hikima an dai ba su wannan gagarumin lambar girmamawa ne bisa ƙoƙarin da suka yi wajen ganin sun ceto 'yan jihar Jigawan nan waɗanda suka tafi canci rani jihar Legas aka kuma kame su tare da baburan nasu inda su suna sirin da su jafar jafar ɗin da shi ma lauya abba suka tashi haikan da ƙarshe ma shi lauya abba ya maka gwamnatin jihar Legas a kotu aka kuma ta kitimilli da ƙarshe dai aka gane gaskiya aka ba da babura aka kuma rubuta takarda aka ba wa kowa haƙuri wannan dai ya faru ne sakamakon jajircewar waɗannan al'umma. da yake jawabi a yan karramawar da aka yi musu a yau shugaban kungiyar na ƙasa wato kwamarar habibu s umar ya ce namijin ƙoƙarin da su suna sirrin suka yi shine ya janyo gwamnatin jihar Legas da gwamnatin jihar jigawa suka samu gagarumin fuskantar juna har ta kai an samu maslaha wayannan mutane sun ba da muhimmiyar gudunmawa ko kuma suna ba da gudunmawa a bisa duk wani abubuwa da suka zo na tsari wanda ya zamanto za a taimaki al'umma suna ba da gudunmawomi A nasa jawabin shugaban ƙungiyar reshen jihar Legas wato kwamarar Sali Salisu ɗan mutaka ya ce dacewarsu ce ta sanya aka karrama su. Guda daga cikin waɗanda aka karrama wanda ya wakilce su gaba ɗaya wato barista Abba Hikima Fake ya ce wannan karramawa da aka yi musu wata zabararwa ce. To Allah Ubangiji ya sanya a ci gaba da irin wannan gagarumin aiki na babu gudu babu ja da baya. Ko da wani lokaci daga yanzu ake sa rai za a yi jana'izan kunkurin nan da ya fi kowane kunkuru jimawa a faɗin duniya. Wannan kunkuru dai da ya shafe shekaru ɗari uku da da arba'in hudu, Allah ya karɓi abinsa a daren jiya. Wannan kunkuru dai wanda ya shafe kusan ƙarni uku rigis. ya shiga na hudu kaɗan ya rage shiga shekaru ɗari hudu a duniya yana zaune ne a masarautar Oshobo da ke jihar Oyo. Ya kuma zauna da manyan sarakunan daular Oyo Empire waɗanda su ne suka raɗa masa suna. Wakilin Aminu Abdu Baka noma yana da ci gaban labari.
Mr. Johnny Ajamu shine sakatare na musamman na wannan masarauta ya tabbatar da mutuwar kunkurin ya kuma ce kowane lokaci daga yanzu za a yi jana'izarsa ya kuma kara da cewar kunkurin ya rasu ne sakamakon wata gajerar rashin lafiya wannan kunkuru dai wanda ya haura sama da shekaru ɗari uku kuma ya ce masu yawan buɗe idanu sukan ziyarci inda yake ya kuma kara da cewar masarautar ta yi gagarumin rashin rasuwar shi wannan kunkuru.
To gaskiya dai baka noma wannan gagaruma asara ce ga daular Yarabawa ta jihar Oyo.
Ita kuwa hukumar kwalejin shari'a da ilimin addinin musulunci ta Malam Aminu Kano wato legal tana sanar da jama'a cewa za ta fara sayar da fam ɗin shiga kwalejin na shekarar karatu ta dubu biyu da goma sha tara da dubu biyu da ashirin na NCE da pre-NCE da diploma. Da diploma in law da kuma diploma ilimin alkur'ani sai kuma diploma a hadisi da kuma babbar diploma da NCE part Za a fara sayar da fam ɗin ne a ranar biyu ga watan Oktoba. ta hanyar ramita akan adireshin kwalejin kamar haka www.akcils.edu.ng sanarwa daga sashen hulɗa da jama'a na kwalejin a madadin rajistara Alhaji Abubakar Inu.
Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Kana fama da matsalar abin hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko kuwa makarace zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abin hawa a kusa da kai. To jama'ar Kano albishirinku ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira. Ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauƙi da mutum zai sauke application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abin hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a ɗauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa za ka iya ɗaukan drop ko kuma tare da fasinja wani abin burgewa shine idan ka yi mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin mira ka je ka karba ƙarin abin burgewa shine za ka iya biyan mu da kuɗi cash ba lallai sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haɗuwa da masu ƙwace da cutar bil adama za ka iya samun kyautar naira dubu ashirin duk wata idan ka tura yan uwa da abokai saƙon gayyatar amfani da mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga play store Android a application store a wayar iPhone sai a rubuta Mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take Mira sifiri a sauƙaƙe.
a matsayina na babban jagoran kamfanin BF Suma kamfani ne wanda ya shahara wajen yin magunguna tun daga ma na batura mato amma zamani ya dawo ta hanyar bangaren 'ya'yan itatuwa wanda ake kira habbal da sahalewa ta FDA wacce take kula da magunguna da abinci da sha na duk duniya to idan an gwada wancan na bature an yi abin ya gagara shine BF Suma Pharmaceutical Habbal ta Yonata daga bangaren 'ya'yan itatuwa karkashin sahalewar CGMP mai kula da duk abubuwa da ake kaiwa kasashe karkashin sahalewar Halal Islamic Iswa kasa Najeriya kuma karkashin sahalewa da yarda ta nafda abinda biyan su ta zo da shi taya za a inganta lafiya taya kuma za a kauda talauci da zaman banza mutum ya gama karatu babu ayyukan yi kofar biyan su a buɗe take sunana dr muhammad garba jagoran kamfanin biyan su a kano da arewacin najeriya Babban ofishin BF Suma na nan akan namba bakwai Khadija House kusa da kantin Jifatu da ke kan titin Zaria Road a nan Kano. Lambar waya sifili takwas sifili shida uku ɗaya hudu tara tara biyu bakwai ko kuma sifili takwas ɗaya sifili sifili takwas ɗaya biyar sifili biyu biyar.
Alhaji Ibrahim Lawal Ansons suna da kafin mai kwari laushi ga karko sosai sosai.
Tabbas hakika kowace uwar gida da amarya tana so a zo a iske ta ta malale kafet ɗinta a tsakar falanta yadda ko baki ta yi ba ta da fargabar cewa su zauna akan kafet ɗin. To idan kina so ki kasance a cikin jerin matan da suka samu kafet masu kyau kawai ku zabura i zuwa shimfiɗaɗɗen kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons don samo kafet nau'in su Saudiya kafet, Turkey kafet, Iranian kafet, Chinese kafet gaba ɗaya a kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited. Kamfanin na lale marhabin da masu siyan ɗaiɗayi ko sari. Adireshin su yana nan a nan ba tara kan titin Ibrahim Tyrod kusa da Fly Over. Domin neman ƙarin bayani ku kira sifili takwas sifili uku uku biyar uku shida bakwai biyar ɗaya da kuma sifili bakwai sifili biyar biyu hudu shida biyar biyar tara tara Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited suna da kafet iri-iri wanda kuke so.
Alhaji Ibrahim Lawal and Sons suna da kafet mai kwari laushi ga karko sosai sosai.
To madalla. Ita kuwa hukumar gudanarwar makarantar Aminu Kano Commercial na sanar da jama'a cewa za ta fara gudanar da jarrabawar shiga aji na ɗaya na sakandare a ranar Asabar biyar ga watan Oktoba shekarar 2019. Sabuwar hukumar gudanarwar ta ɗauki alwashin inganta ilimi a wannan makaranta. Don haka sai wanda ya ci jarrabawa za ta ɗauka za kuma iya samun fom ɗin shiga wannan makaranta a harabar makarantar akan kuɗi naira ɗari biyar kacal. Jarrabawar ta shafi har waɗanda suka rigaya suka siya fom tun a baya. Sanarwa daga hukumar gudanarwar makarantar ta Aminu Kano Community Commercial College wato AKCC. A nan kuma rundunar tsaro ta Civil Defense ta yi holan tsofaffi guda biyu, ɗaya mai shekaru 66 da kuma mai shekaru 45. Dukkaninsu ana zargin su da hakkewa wata ƙaramar yarinya yar shekaru 13 a duniya, kamar yadda kwamandan hukumar ta jihar Kano wato Abu Abdu Tambuwal ya bayyana a yayin holin.
Su biyun idan kuka dubi shekarunsu 66 da shekara 45. Mun kama wani yaro matashi, yaron ya sha buga ID card ta civil defense muna kamawa.
Su ma waɗanda ake zargi sun magantu.
Tsakani ga Allah wannan magana an ce na bata ɗari biyu na bata naira ɗari.
An dai wannan holin ne akan gidan wakilinmu Abubakar Sabo. ya kuma ce hukumar tana dab da miƙa su gaban kotu domin dai ɗaukar mataki don girbar abin da suka shuka. To a yadda hukumar civil defense ta gurfanar da waɗannan mutane, ita ma dai hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa reshen jihar Kano ta tafke wani mutum daga can ƙaramar hukumar Buci da aka kama shi da tarin tramadol wanda yake ƙoƙarin shigowa da shi domin yin cinikayyarsa. Wakilin Abba Isa Muhammad ya zanta da wannan mutum, amma ya bayyana masa cewar wannan kaya fa ba nasa bane.
Hassan Bici wani ne aka kama da shi sannan ni kuma shi ya zo ya nuna gidana turamal ne.
Baba ya Awalu shi ne babban jami'i a wannan hukuma ta hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ya bayyana yadda suka kame wannan matashi da kuma matakin da za su ɗauka a kansa. Allah Ubangiji ka shirye mu ka samu dace. filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Sunusi Jibrin wanda aka dakatar da yi masa komai a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano har sai ya biya wasu kuɗi naira dubu sittin da uku da ɗari ɗaya da saba'in a matsayin kuɗin da ake bin sa mara lafiya kuma yana kwance bashi da lafiya da fatan za a tara agaza musu gaba ɗaya.
Na zuwa hajiya na ganki a bakin titi da kaya niki-niki.
Zan yi balaguro ne amma na rasa motar da zan hau.
Kwantar da hankalin kamfanin zirga-zirga na Landstar Express mun samu muku da motoci sabbi na alfarma domin kai ku ko'ina a faɗin ƙasar nan musamman ma daga Kano zuwa Legas, Kano zuwa Ibadan, daga Kaduna zuwa Legas, Sokoto zuwa Legas, Abuja zuwa Legas. Tocinmu na Landstar Express akwai AC, akwai wajen cajin waya, ƙwararrun direbobi ga jami'an tsaro domin yi muku rakiya sai ban ɗaki ko da kana gudun taɓaci ko wace kujera kai kaɗai ne ka sakata ka wala babu ɗan karo.
A ina ne zan samu Lasta Express?
Suna nan a unguwa uku kan titin zuwa Zaria kusa da asibitin Aminu Kano ko ka tuntuɓe mu ta lambar waya sifili takwas ɗaya sifili shida sifili biyar biyu uku takwas sifili.
Ko ofishinmu da ke New Road Park da ke unguwar Sabon Gari a kanan Dabo ko a lambar waya sifili takwas ɗaya uku hudu biyar biyar takwas biyu biyar biyu.
Don yin bukin a same mu a shafinmu na intanet www.landstarexpress.com.ng.
za mu je kawai mu siyo kifi.
Ha jama'a yanzu kam lokaci yayi da za ku buɗe kunnuwanku ga ɗan aiki zai sanar da ku cewa an buɗe katafaren wajen sai da kifaye da aka yi wa suna The Fish Shop. Hakika sun zo muku da kala-kalar kifaye na ƙasar waje. Gwari-gwari akwai balaraban kifi da baturen kifi. The Fish Shop suna da manya-manyan kifaye. Emana girman wani kifin ya kai girman ja riri. Bayan haka suna sai da sauran halittu na ruwa ya kuma matan gida ku gaya wa mazajen ku su siyo maku kifi a the fish shop domin gyara miyar ku adireshin su yana nan a nan ba bakwai prime pub complex kusa da mahadar a dobayar mall wato shoprite akan titin zuwa gidan zu dan karin bayani ku kira su akan nambar waya sifili tara sifili shida biyu tara takwas ɗaya sifili bakwai tara a zancen ƙarshe ɗan aike ya isar da saƙonsa daga kamfanin sai da kifi the fish shop
Mai gida, wace makaranta ya kamata mu kai 'ya'yanmu domin su haddace alƙur'ani.
Sabuwar makarantar nan mana mai suna maka Integrated Islamic Montessori.
Ko me yasa za mu kai su wannan makaranta?
Saboda makaranta ce da take ɗaukar yara 'yan shekara biyu zuwa shida su kuma waras da su karatun alƙur'ani kuma suna da ɓangaren tafis suna da tsantsar kayan aiki da ƙwararrun malamai za su bai 'ya'yanku ilimin karatun alƙur'ani mai girma.
Maka Integrated Islamic Montessori suna koyar da dukkanin yaran da kwakwalwarsu ta gaza ɗaukar karatu ta hanya mafi sauƙi.
Ko kasashen da suka ci gaba irin su Saudi Arabia da Ingila da Malaysia da dai sauransu suna amfani da irin hanyoyin da makanta Greater Islamic Montessori suke amfani da su wajen koya wa yara karatu.
Maka Integrated Islamic Montessori.
Muna nan a lamba bakwai Kabuga kan titin zuwa Jami'ar Northwest kusa da makarantar horas da kwastam a Kano.
Ko kuma ka tuntuɓi wannan nambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku uku biyu ɗaya tara bakwai kuɗi sifili.
Taken mu shine yara muke baiwa kulawa a farko.
Ga kuma kuɗin makarantar mu da sauki kwasha-kwasha.
Ba ku shawara kan aikin noma.
Kifin da masu iri da manoma.
Noma na alkama masara shinkafa.
Kifin da masu iri da manoma.
Noman tumatiri kabeji da kankana.
Kifin da masu iri da manoma.
Gero da makaras dawar kuku nema.
Kifin da masu iri da manoma.
Masha Allah, gona ta ta yi kyau, yabanya ta haɓaka.
Kai Malam Nuhu, adda sambatu kuma?
dole ne na yi sumbatu laure, na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Cimande. Lallai irin Cimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarinsu wajen gudanar da aikin noma na na bana. Manoma ku garzayo Cimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani, ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road ko ku neme mu a number tarho kamar haka sifili takwas sifili uku shida shida shida takwas hudu biyu biyar.
Jumande masu hada-hadar iri tare da ba da shawarwari na aikin noma.
Sai irin Jumande akwai shuka.
Duka daga kuma a nan shirin na inda ranka zai daga aya a madadin madugun shirin nasu da Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, sai kuma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda ya sarrafa na'ura domin sadar da ku. Ni kuma Yusuf Ala Abdallah nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.